ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله لقد وصف الله تعالى المؤمنين الصالحين الذين كتب الله لهم الفلاح والرشاد في الدنيا والآخرة بأنهم يرعون أماناتهم ويحفظونها ويؤدونها حق الأداء قال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يقول الخطبي رحمه الله والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال والأمانة خلق جليل من أخلاق الإسلام وأساس من أسسه فهي فريضة عظيمة حملها الإنسان حملها الإنسان بينما رفضت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها لعظمها وثقلها قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا إخوة الإيمان فقد أمرنا الله تعالى بأداء الأمانات فقال جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا والأمانة صفة مميزة لأصحاب الرسالات فقد قال فقد كان كل منهم يقول لقومه إني لكم رسول أمين أيها المسلمون عباد الله ولقد حذرنا الله سبحانه وتعالى وهددنا من تضييع الأمانة وخيانتها فقال في تنزيله المحكم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله مع المتقين وهو من علامات النفاق وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كبر وإذا عاهد غدر وإذا خصم فجر أخرجه البخاري ومسلم عباد الله والأمانة والعمالة تشمل كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه قولا وفعلا والأمانة هي أداء الحقوق والمحافظة عليها فالمسلم يؤتي كل ذي حق حقه يؤدي حق الله في العبادة ويحفظ جوارحه عن الحرام ويؤدي ما عليه تجاه الخلق إخوة الإيمان ومن أعظم الأمانة التي وجب على كل مسلم أداؤها هي أمانة الجوارح خصوصا الجوارح السبعة وهي العين والأذن والبطن واللسان والفرد واليد والرجل فهذه الجوارح هي مراكب العطب والنجاه فمنها عطب من عطب بإهمالها وعدم حبها ونجا من نجا بحبها ومراعاتها فحبها أساس كل خير وإهمالها وإهمالها أساس كل شر وأحببت أن أتطرق أولا حب جارحة العين إن نعمة العين أو نعمة البصر عباد الله من أعظم النعم إذا استخدمها العبد في طاعة الله عز وجل فهي سلاح فتاك يمر على القلب فربما يقتله إن استعملها فيما يسخط الرب سبحانه وتعالى فاحذر أخي من إطلاق البصر فقد أمرت بغضه عما حرم الله فلا تطلقه في النظر إلى المحرمات والعورات تقلب بصرك في الشاشات ومواقع الإنترنت وفي الشوارع في الصالحات الغاليات الرائحات من المتبرجات فالبصر سهم مسموم من سهام من سهام إبليس بسببه انتكس من انتكس عن الدين وخرج عن طاعة رب العالمين ثانيا أمانة جارحة الأذن نعمة السمع من النعم من النعمة العظيمة فبالسمع تدرك الأمور وتميز الأصوات وتسمع العلوم فلا بد من حب هذه الجارحة وشكرها لأنها ستسأل يوم القيامة عن عنها قال الله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فلا تسمع لما لا تسمع لما يغضب الله لما يغضب الله من كفر وسب وغناء وألحان وكذب وبهتان فتندم يوم لا ينفع الندم ثالثا أمانة جارحة اللسان اللسان تلك المبغضات الصغيرة التي أنعم الله بها علينا بها ينطق الإنسان ويخاطب غيره ويعرف ما يريد وبها يتذوق الأشياء فيعرف طعمها ويميزه فسبحان الخلاق القائل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين واللسان رغم صغره فهو أخطر جائحة في الإنسان لذلك أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم محذرا منه قائلا لمعاذ كف عليك هذا يا معاذ فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد إلا حصائد ألسنتهم وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد رابعا أمانة جارحة البطن وأما البطن فاحفظه من تناول الحرام من المأكل والمشرب والشبهات واحرص على طلب الحلال فلا تأكل ولا تشرب إلا حلالا طيبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به أخرجه الترمذي وحسنه وقال أيضا في الرجل الذي كان مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه فأنا يستجاب له سبحان الله أخرجه مسلم وخامسا حب أمانة الفرد جعل الله تعالى في خلقه غرائز وخلقهم ذكورا وإناثا وأمر سبحانه بحب النسل بحب الفرد بالبعد عن الزنا والسفاح والبغاء وكذلك حرم الشذوذ الجنسي من لواط وسحاق واستمناء قال سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وجزاء من عمل بهذه الأمور أو بهذه الأوامر الفردوس الأعلى كما قال سبحانه وتعالى في سياق الآيات أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سادسا حفظ أمانة اليد وأما اليدان فاحفظهما فاحفظهما على أن تضرب بهما مسلما أو تتناول بهما مالا مال حرام أو تؤذي به واحدا من الخلق أو تقوم بهما في أمانة أو وديعة أو تكتب به ما لا يجوز النطق به فإن القلم أحد لسانين سابعا حب أمانة الرجل وأما الرجلان فأحببتما أن تمشي بهما إلى حرام وعلى الجملة أيها الإخوة وحركاتك وسكناتك بأعضائك نعمة من نعم نعم الله سبحانه وتعالى عليك فلا تحرك شيئا منها في معصية الله تعالى واعلم إنك إن قصرت يرجع وباله عليك وإن شمرت واعلم وإن شمرت فإليك يعود فإليك يعود ثمرته والله غني عنك وعن عملك كل نفس بما كسبت رهينة بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بيانك إخوانا مسؤول البركة مسني سوى الله مدوكين سركي أتكلم تاكل سمي جرمه ya wasafa bayansa nagartattu bayansa muminai bayansa salihai da wata siffa mai girma ita ce siffar roƙon amana ita ce siffar kiyaye amana ita ce siffar sauke amanar da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul mu'minin yake cewa wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'una daga cikin siffar muminai farkon surar abinda Allah madaukakin sarki ya bude da shi cewa ya qad aflahal mu'minuna tabbas hakika ko shakka babu muminai sun rabauta kamar mai tambaya ya rabo ya tambaya cewa ya ubangiji su waye waɗannan muminai da kake bayani sun rabauta sai Allah madaukakin sarki ya shiga bayanin su wallazina hum wallazina hum fi kaza wallazina har yanzu inda yake cewa wallazina hum ala wallazina hum li amanatihim wa alihim rauna su da waɗanda game da amanoninsu game da alkawarin da suke wa juna masu kiyayewa ne ma'ana idan ka tsinci kanka daga cikin masu sauke amana masu ƙoƙarin bayar da amana to ka gode wa Allah madaukakin sarki kana cikin muminai da kuma sauran siffofin da Allah madaukakin sarki ya wasafa su da su Allah ya saba daga cikin masu sauke amana ɗan uwan mu sani cewa ita amana wata amana ce mai girman gaske mai kuma haɗari ƙwarai da gaske wanda Allah maɗaukakin sarki ya bujurowa da sama ita sama ta zame ya bujurowa da ƙasa ita ƙasa ta goce aka bujurowa da duwatsu ita duwatsu su ma suka zame ɗan adam mu kenan mutane muka bari kirji muka tara arabi da ka muka ce mun ji mun gani ya ubangiji Allah ɗora mana wannan shine abin da ya faru Allah maɗaukin sarki ce inna aradna al-amanata haƙiƙa mun bujiro da amana mun bayar da amana ala samawati akan sammai muka ce sammai ga amana wal ardi da kasai kasai ga amana wal jibali da duwatsu duwatsu ga amana fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha sai suka ki su dauki wannan amana suka tsorata suka razana suka ja baya duk faɗin sama duk girman sama ka duba ƙarfi da tsauri da girma irin na duwatsu amma duka da ƙasa suka ce ba za su iya ba Allah maɗaukakin sarki ce wa hamala hal insan sai dan adam kawai ya tara da kai sai ubangiji zan dauka dora mu wannan kuma dukkan mu daga mata kowa ya bai irji ya ce dora masa sai Allah maɗaukakin sarki ce innahu kana zaluman jahulan lalle dan adam yana da wasu dabi'u guda biyu wanda la la yafaku anhu baya rabuwa daga wannan daga wannan dabi'a la yafaqu anha abada suni innahu kana zaluman lalle dan adam ya kasance mai yawan zalunci ne kuma jahula mai yawan jahilci wannan abubuwan su suka bashi dama ya je tar arani da ka ya ɗauki amana saboda haka Allah madaukakin sarki tunda ya san dan adam ya bugi kirjin ɗaukar amana saboda haka sai masa wasiya sai masa gargaɗi ya zafi ne sai ce lallai ka ji amanar da ka ɗauka inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha lallai Allah madaukakin sarki yana umarta ku ku mutane da kuka ji kuka gani kuka ci za ku amana to lallai fa ahibbu ku ba da amana nan ga wanda suka cancance ta duk mutumin da yake da ta amana a kansa to lallai ya tsaya iyakacin iyawarsa ya ba da amana nan ya sauke ta yan uwa mu sani cewa dukkanin manzannin Allah subhanahu wataala da annabawan Allah da ya turo kowanne ɗaya daga cikin su ɗaya daga cikin abin da yake mutanen yake wa mutanensa bushara ko kuma yake wa mutanensa magana da shi shine cewa ni amintacce ne ma'ana daga cikin siffofin annabawa da manzanni akwai amana kamar yadda ya zo a cikin sautin shu'ara'i inni lakum rasulun amin inni lakum rasulun amin kazzabat qawmu nuhin al-mursalin id qala lahum akhuhum nuh ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa taqatin kazzabat adun al-mursalin haka ya faɗa shi ma kazzabat samud al-mursalin haka ya faɗa shi ma kazzabat qawmu nuhin al-mursalin haka ya faɗa shi ma kazzabat ashabul aikati al-mursalin su shi ma haka ya faɗa annabi shaib alayhi salam dukkan annabawan Allah da suke cewa inni lakum rasulun amini amintacce ashe siffar da annaba za ku ji suna bugan kirji suna alfahari da ita ba karamar siffa ba ce mai kyau ita ce sauki amana ita ce bayar da amana yan uwa shi sa Allah madaukakin sarki ya san dan adam da wacce siffar tasa ta zahirci da siffarsa ta zahirci shi sa sai ya gargade shi ja kunnansa ya gaya masa cewa ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda kuka imani la taqulu Allah kada ku ha'inci Allah kada ku ci amanar Allah madaukakin sarki war rasula kada kuma ku ci amanar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa taqulu amanatikum kada ku ha'inci amanar da ke da take tsakanin ku mutane mu tsakanin kada ka ci amanar Allah kada ka ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kada ka ci amanar da take tsakaninka da 'yan uwanka mutane Allah madaukakin sarki ya ce wa antum talabuna alhali kuna sani wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tusharun sai ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron irin fitinar da idan ta zo wallahi ba wanda suka ci amana kadai take riska ba ba wanda suka karya amana kadai take shafa ba kowa da kuma sai ta shafe shi da wanda ya ji da wanda bai gani ba da wanda bai ji ba da wanda ya taba wanda bai taba ba kowa sai ta mamaye shi yan uwa ɗaya daga cikin abin da yake jawo fitina da bala'i da masifa a cikin al'umma shine cin amana yan uwa mu sani ɗaya daga cikin abin da yake haifar da mutu haifar da halin da mutane suke ciki na bala'i da masifa mutane su rasa gabas su rasa yamma su rasa kudu su rasa arewa su rasa sama su rasa ƙasa wallahi yan uwa akwai cin amana sawabin cin amanar Allah ko ta annabi ko ta tsakanin ko ta kanka da kanka ka ci amanar kanka da kanka wannan tana ɗaya daga cikin abin da ke jawo mana bala'i haka Allah maɗaukakin sarki ce bayan ya kawo cin ayi sai ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa sannan mu sani cewa yan uwa cin amana ɗaya ne daga cikin alamomi da Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce alamomi ne na munafiki Allah rama da munafici annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce akwai wasu ɗabi'u guda hudu wanda duk ya kasance yana cikin su to munafiki ne tataccen munafiki kana munafikan khalisan haka annabi ce tsira da amince tsara tabbata a gare shi tan tagaryar munafiki tataccen munafiki wanda ya kasance a cikin su sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi wanda yace wanda ya tsinci kansa a cikin ɗaya daga cikin su to yana da wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'o'i na munafiki wacce annabi ya fara karantawa shine idza tumina khana idan aka amince mutum sai ya haɗinci amanarsa sai ya ci amana Allah maɗaukakin sarki ya amince maka akan wasu abubuwa ka ci amanar Allah maɗaukakin sarki ka ci amanar manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi sannan ka zo ka ci amanar mutanen da kake tare da su ina za ka sa kanka saboda haka yan uwa Allah maɗaukakin sarki a yayi bayani a cikin alƙur'ani manzon Allah jira da mutum tsara tabbata a gare shi ya gargaɗe mu ya ji hankali game da haɗari na cin amana mu sani cewa ɗan uwa idan Allah ya tashi kiyamarsa Allah madaukakin sarki zai sa a ginda ya siradi akan wutar jahannama alamatin jahannama akan doron bayan jahannama kowanne ɗaya daga cikin musu ya wuce ta wajen babu ɗaya daga cikin musu ya wuce ta kan siradi siradi kuma ƙasan sautar jahannama ce Allah ku kai sarki ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan wannan siradin annabi kira da mutum tsara tabbata a gare shi ce a gefensa da gefensa akwai amana akwai kuma zumunci sannan ga kalalib su ne ƙungiyoyi masu wurgawa suna cillawa duk wanda ya zo cewa su faɗo shi su fauto shi su jefa shi cikin jahannama to duk mutumin da ya ci amana sai wannan ranar bahaushe ya ce akwai ranar ƙin dillanci ita ce ranar ƙin dillanci wacce ne kuwa wallahi sai mutum ya ji wucewa ta kan wannan siraɗin ƙasar ta jahannama ne sannan za su ido hudu da amana amana ta ce wallahi ba ka saka wuce ba haka mutum yana je yana gani za a fauto shi a jawo shi a cilla shi cikin cutar jahannama sai shekara saba'in yana tafiya mai ji kasan jahannama sau da cin amana ɗan uwa ba ƙaramin al'amari ba ne shi sa amana kala kala ce yan uwa akwai amana tsakanin Allah maɗaukakin sarki da mutum akwai amana tsakaninmu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai amana tsakaninmu da mutane ɗan uwanmu kala kala tsakanin mutum da mahaifinsa da da mahaifinsa uba da ɗansa mace da mijinta miji da matarsa ɗan kasuwa da abokin kasuwancinsa yaro da uban gidansa malami da ɗalibinsa kowa da kowa tsakanin akwai amana da take tsakanin akwai wata amana yan uwa da muke rena ta tana ɗaya daga cikin mafi girman amana yan uwa shi ita ce amanar da Allah madaukakin sarki ya dora mana akan kawo kanmu shine amanar gaban da suke jikin mu amanar gaban da suke jikin mu wannan gaban da Allah madaukakin sarki ya baka a ciki ka gaya mun nawa ka bara aka baka ɗaya daga ciki wannan aiki kai aka baka ɗaya daga ciki jinka da ganinka da ƙafarka da hannunka da bakinka da duk abin da ka mallaka a cikin ka me kai aka baka su ba ni'ima ba ce to mu sani cewa wallahi amana ce Allah madaukakin sarki aje a cikin mu kuma kowace ɗaya daga ciki Allah madaukakin sarki sai mai tambaya akan su kowace ɗaya daga ciki Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة شاء ركبك baka ganin gatan da Allah ya maka ba bai yi ka siffa irin ta dabba bai yi ka siffa irin ta tsirrai ba bai yi ka siffa irin ta kifi ko ta abin da ya gada ba sai yi ka mutum fi ayi suratin ma sha'a rakabak ba ana maka sarki maka ba wala laqad khalaqa al-insana fi ahsani taqwim mafi kyawun din haka Allah maɗaukakin sarki yi wannan dirin da Allah maɗaukakin sarki ya maka abubuwan da yasa a cikin ka amana kuma mu sani cewa wallahi idan ka ci amanar waɗannan gaban wallahi ba za ka tsira a gaban Allah maɗaukakin sarki ba su za su tsaya su ba da shaida a gaban ka a gaban Allah maɗaukakin sarki ka ba ganin wannan bakin da kake magana da shi naka ne ka ba ganin wannan idan da kake kallo da shi naka ne ka bar ganin wannan kunnen da kake ji da shi naka ne ka bar ganin hannun da kake shimfiɗawa naka ne ka bar ganin kafar da kake tafiyar ita ta kace wallahi shaida za ta bayar a kanka a gaicin ran tashin alkiyama wallahi ta ce kai kaza da ni kai kaza da ni yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idh yuqim Allahu dinahum alhaq wa ya'lamuna anna Allahu alhaqqul mubin hatta idha ma za'uha shahida alaihim sam'uhum وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا mutum zai kalli gaban sai ce dan me kuke ba da shaida akina ku ba nawa bane da hannunka da bakinka da kuma naka su da baki sai qalu an taqana Allahu alladhi antaqa kulli shay ka sani ya kai mutum wanda ya baka iko kake magana a duniya mu ba sai ba mu iko ba da shaida akan ka kai da Allah da ya ba mu iko wa za mu tsoro yanzu kuma to shi sa uwa waɗannan gaban da muke gani amana ce abin da yasa na ga dacewa mu tattauna akan su yan uwa shine saboda azumi muke tunkara yanzu galibi wallahi muna yin azumi mu gama shi babu abin da muke samu sai kishin ruwa babu abin da muke samu sai yunwa galibi muna yin sallar dare mu gama ta ba mu da komai a cikin ta mun banda bata lokaci da kuma kin bacci kawai haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi faɗa lo ruba sa'imi laysa lahu min siyamihi illa al-ju' ورب قائم ليس له من قيامه الا الساعه da yawa daga cikin masu azumi ba su da komai a cikin azumin su sai me sai yunwa kawai da yawa daga cikin masu kiyaman laili ba su da komai a cikin kiyaman laili su sai me sai bata lokaci rike bacci kawai haka annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi yace man la yada qawla zuq wal amalu bi falisillahi hajatin fi ay yada ta'amahu wa sharaba wanda duk ba zai iya barin shaida zur da aiki da ita ba to Allah ba shi da bukatar da dina cin abincin su ko ya dina shan abincin su yan uwa ina amfanin bada bare da yawa daga cikin muna tashi fanko azumi zai wuce wallahi ba muna da komai me dalili sakamakon rashin iya kiyaye amanar da Allah madaukakin sarki ba mu ta ta gafa idanka bakinka jinka da sauran duk abin da ka mallaka ba ka iya kiyaye shi da Allah madaukakin sarki ya ce ka kiyaye su yan uwa mu sani cewa waɗannan gabai da suke jikin mu gaba ɗayan su dukkanin su amana mu ɗauki gaba ta farko yan uwa shine ido ka sani cewa idan da Allah marufin sarki ya baka ni'ima ce babba a gare ka ka sani cewa wani irin makami ne da shi dan yakan yi amfani da shi wata wajen ya lalata maka al'amarin ka wata ran ya hana wajen ya hana ka sakat akan abubuwan da kake shi sa tun farko a cikin suratul nur sai Allah marufin sarki ya gargade mai zakun nan yace qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum Allah ya ga maka kuma ya ga maka da yau ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka gaya masa ka gaya musu ya rasulullah su mu'minai lil mu'minina ka gaya mu'minai ya gubbu su rinse su kasa kasa su kiyaye ganin su wallahi duk mutumin da ya ce zai saki ganin sa ya kalli duk abin da ya ga dama wallahi ba zai taɓa zama lafiya ba duk mutumin da ya ce zai saki abin da zai saki idan sai ga komai ba zai zama lafiya ba azumi yake tunkara yanzu amma akwai musalsalat da sai yanzu ma aka gyaro su aka tukuto su za a zo a samu su irin abin da ake cewa series wasu da hausa wasu da indiyanci wasu da turanci da sauransu wani abin da yake dauka cewa wai idan yana jin wahala azumi je zo na yana kallon wannan shirma mu shine abin da zai dauke masa kewa wallahi ba ta lokacin da kake lalata azumin ka kake wannan idan da Allah baka amana ce wannan kallon da kake cin amanar idan da Allah ya baka me za ka ga Allah madaukakin sarki akwai wanda ba su da aiki sai ɗaukar waya mutum sai ya awa hudu biyar a kan waya yana azumi kada ka ɗauka karatun alƙur'ani yake kada ka ɗauka bincike yake kan wani abu na ilimi wallahi shirme kawai yake lokacin da kaje ka ɓuya a ɗaki kana kalle kallon abin da ya dace da abin da bai dace ba shin baka san allamu lububi yana kallon ka ba baka san ya ce ya alamu kha'inatan a'yun wa ma tafi sudur ba ya san maha'inciyar ido da abin da kirji yake kawai baka san Allah ya san komai ba ka kiyaye ganinka lokacin da kake banta Allah ba kai sarki ya dace da mu shi sa annabi jira da mu ci tsara tabbata a gare shi wasa bai gargadi yace iyyakum wal julus ala turuqat inda muku kashe da ku daina zama akan hanyoyi ku daina zama a majalisu kuna hira kuna kalle kalle sabai suka ce ya rasu ba mu da majan zama ne sannan dole sai mun zauna sai annabi jira da mu ci tsara tabbata a gare shi ce to idan babu makawa sai kun yi wannan zaman ga wasu abubuwa guda shi dole ne sai kun kiyaye su abu na farko da ya fara gaba sai ce ghabbul basar kiyaye gani dole idan zaka zauna kan hanya ka bude idanka to wallahi ka ci amanar hanya bayan ka ci amanar idanka sai Allah madaukakin sarki ya kama ka duk lokacin da ka zauna ka gina a majalisi ko a majalisa kuna tattaunawa to idan ka kai kasa kasa da shi duk macen da ta zo wucewa idan ka yana kanta da mai aure da mara aure da mai shiga mai kyau da mai shiga mara kyau kowa ka santa wannan ai matawa matan wani ce wannan ai ba zawara ce ba shigar ji aka sako ta kowa ka sani kai ba mai unguwa ba kai ba dan sanda ba kai ba alƙali ba babu wanda ya dora kai mutane kunci amma kowa ka san shi wallahi cin amana ne sai Allah madaukakin sarki ya tambaye ka idan zaka zauna ka zauna kana sani wannan duniya gajeriya ce zaka koma wajen Allah madaukakin sarki zai tambaye ka ka kana da abin da zaka gaya masa yan uwa gaba ta biyu a gurguje ita ce gabar kunne wannan kunnen da Allah madaukakin sarki ya baka ya baka shi ne domin ka saurari karatun alkur'ani ka saurari zikiri ka saurari abubuwa masu amfani ku yi magana kai da yan kusa ka saurari abin da yake masu kyau amma ka sani duk abin da kaje kake saurara mara kyau shi ma ta ci amanar kunnanka Allah barkun sarki ce inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan jinka da ganinka da zuciyarka wallahi duk sai an tambaye ka akan su wato yan uwa ka rinka tuno lokacin da Allah zai tsaye da kai maka wacce tambayar kana da amsar da zaka bayar kana da amsar da zaka bayar me kunna kai ke saurara a lokacin da kake azumi kaɗe kaɗe waƙe waƙe ƙarya zage zage tumatanci dura ashir da sauransu to ka sani wannan duk ba shine abin da Allah subhanahu wataala ya halicci kunnanka dan shi ba ya halicci kunnanka ne domin ka ji abubuwa masu amfani zikirin Allah karatun alkur'ani da sauransu mu kiyaye yan uwa kunne amana ce idan ka ci amanar kunnanka sai Allah barkai sarki ya tumbe ka abu na hudu a gurguje shine harshe yan uwa mafiya mafi hadarin gaba da take jikin adam gaba daya yan uwa shine harshe babu gaba mafi hadari kamar harshe muna ganin shi dan karami haka wallahi da yawa daga cikin mutanen da suke shiga wuta harshe ne yake kasa yan uwa da yawa daga cikin mutanen da suke kulla a cikin kurkuku harshe ne garkame su shi sa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya kai matuƙa wajen jan kunnan akan harshe sai da ya fito da harshen sai ya rike shi haka ya ce da ma'azu kai ma'azu kuffa alaika ha ya ce ka rike wannan ka kiyaye shi ma'azu ya mamaki ya ce wa inda la mu'akhaduna bima natakallamu bihi ya rasulullah yanzu abin da muke magana da shi ma tattaunawa da muke a majalisa ka faɗa na faɗa ya faɗa an faɗa shi ma sai an kama ma kansa annabi kira da amince tsara tabbata a garshe ce fakilat ko ummaka ya mu'az uwaka taiwa banka ya mu'az yanzu baka gane wannan al'amari ba to me yake kokar mutane ya jefa su a cikin wuta su dira akan fuskokin su da hancin su idan ba abin da abin da harshen zai suke faɗa ba shi sa Allah mafakin sarki ya ce ma yalfizu min qawlin ma tana ɗaya daga cikin lafazin na umumi in ka an ce ma a larabci to ta gane komai duk abin da mutum ya ambata komai kankantarsa komai girmansa Allah mafi sarki ce illa ladaihi raqibun atidu an rubuta an sajjala shi an aje kana nan za a ce maka ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka shirya wannan lokacin ka shirya abin da zaka faɗa idan ka karanta abin da ka faɗa ka shirya yadda zaka kare shi ka kiyaye harshenka ihfaz lisanaka ayyuha al-insanu la yaldaghannaka fa innahu thuban haka imamu shafi'i ya faɗa yace ka kiyaye harshenka ya kai mutum wallahi maciji ne zai sassare ka ba da jikin kai ke ba shi zai kai ka wuta Allah mutum sarki ya kiyaye dan uwa daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye a cikin gaban mu akwai a ciki mu kiyaye abin da zamu sa a cikin cikin mu yan uwa ciki amana ce Allah madaukakin sarki ya baka kada ka sanya duk abin da yake haramun a cikin cikin yi kokari duk abin da zaka ce ya kasance halak ne yi kokari duk abin da zaka sha ya kasance halak ne kada ka sake ka yi abin da yake zai jawo maka fushin Allah madaukakin sarki game da cikinka Allah madaukakin sarki zai halice mu kowa ya rubuta masa arzikinsa kwayar ruwan da zaka sha kwaya wallahi Allah madaukakin sarki ya rubuta ba za kuma ka mutu ba sai ka shanye kwayar ruwanka ta ƙarshe ta ƙarshe sannan zaka mutu to me kai ka zuwa neman haram me kai ka zuwa sa'ayi da yunkuri wajen samun haram annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi ce dukkanin tsoka a jikin mutum da ta fito sanadiyar haramun da ya ci fanna wa aula bihi mutum ta fi cancanta da wani tsoka wannan jakar wannan jikin mutum ya fi cancanta da shi shi sa annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi ya gaya mana cikin hadisin can a game da mutumin can da ya ba mu labarin sai ya yatihu safa ash'as akbar ya murbi yadayhi ila sama ya qul ya rab sai annabi tsira da amince tsara tabbata gare shi ya ce me wa maqamuhu haram wa mashrabuhu haram wa wa malbasuhu haram wa ghuzziya bil haram sai ya ce me fa anna yustajabu ku duba ba duk wani sharri da ya kamata amsa addu'a sai ya cika amma abincin cin sa haramun ne abin shan sa haramun ne tufafin sa haramun ne an ciyar da shi da haramun sai annabi ya ce to wannan irin waɗannan kazaman ta za a amsa masa addu'a ashe cin haramun da sanya haramun a cikinka bayan ka ci amanar cikinka babu kai babu amsa addu'ar Allah maɗaukakin sarki babu Allah da amanar addu'arka sai dai kai tai tana watsewa kai tai tana faɗuwa ƙasar da ban zama buron Allah da addu'arka me yake jawo da cin haram ƴan uwa mu kiyaye cikunan mu san abin da za mu samu su a cikin su daga cikin ƴan uwa mu guji abu na biyar shine farji da Allah maɗaukakin sarki halitta a jikin mutane maza da mata shi ma amana ne ka sani Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa wallin mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu min furujahum su kiyaye farjojin su kiyaye farji shine kada mutum ya aiwatar da farjinsa ta kowanne irin yanayi sai yanayin da Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi mutum ba zai zina ba mutum ba zai yi luwaɗi ba ba zai nemi maza ba mace ba za ta nemi mace ba mutum ba zai abin da ake cewa istimna'i ba mutum ya rinka wasa da gabansa ko kuma biya kansa da kansa bukata sawa'un namiji ne da shi ko mace wannan haramun ne cin amanar farji ne da Allah mafi sarki dora a cikinka shi sa a wancan sura ta suratul mu'minuna da Allah yake jero surar sufar mu'minai sai ya ce wallazina hum li furujihim hafizuna ɗaya daga cikin siffarsu suna kiyaye farjinsu sai ce illa ala azwajin ba sa aiwatar da farjinsu akan komai sai ga matayensu na aure da suka aura aw ma malakat aymanuhum ko abin da damar su ta mallaka na bayi kenan sai Allah ya ce fa innahum ghayru malumin idan sun yi haka to ba abin zargi bane amma sai Allah barkin sarki ce fa man ibtagawara azalika wanda duk ya ketare iyaka yayi zina ko yayi madugo ko tayi madugo ko ya nemi namiji ko ya je biyo kansa bukata fa ulaika humul aduna la an ta'addan in kana neman yan ta'adda bayan yan boko haram waɗanda su ne yan ta'adda mazinata da masu neman maza da mata masu neman mata wanda wannan al'amari ya zama wani abu ruwan dare ruwan dare har ka ga mutum baya koyewa tabbajus yake da cewa shi fa neman maza neman maza yake da abin da za a yi masa mutane suna mu'amala da shi suna kuma babu wanda yake kamar aikinsa ta yaya za a yi fushin Allah ba zai tabbata akan mu ba ta yaya mata ga su nan dillale ne da su za a ji a nemo musu mata ƴan mata ana kai musu suna lalata da su mace da mace wallahi kashi nan me ake yi wajen kawo ƙarshen wannan al'amari yan uwa to wannan cin amanar farji ne da Allah madaukakin sarki sanya a jikinka mutum bayan yayi ya ji daɗi hankalin ya kwanta wallahi ka tanada abin da zagawa rabbul izzati wal jamal ka tanada abin da zagawa Allah madaukakin sarki zai ci ka zai tambaye ka ka ci amanar abin da ya dora a jikinka abu na gaba shine amanar hannu yan uwa hannun da yake jikinka amana ne kada ka daki musulmi da shi kada ka kwace masa abu da shi kada ka taba abin da yake haramun ne akan ka kada ka ci amana da shi kada a baka ajiya ka dauka duk abin da yake bai dace ba ka ci amanar hannunka idan ka dauka kai da shi dole ne masu kwace da masu fauce da masu daukar makami su yanki yan uwansu musulmi su sani Allah madaukakin sarki bai musu hannu dan su wannan ba sun ci amanar hannunsu Allah madaukakin sarki sai ya tume su akai abu na karshe shine amanar kafa kafa da Allah maka kai sarki aje maka ya aje maka ita ne dan ka je masallaci ka je kai ziyara ka je ka nemi arziki da ita ka je ta inda ya kamata wajen alkhairi ba a yi maka kafa dan ka je gidan badala ba ko ka ko dan ka je gidan da yake wajen da yake na saban Allah ne madaukakin sarki wannan bai maka kafa don wannan ba yan uwa a jumlace mu sani cewa duk wanda ya kwarin kiyaye waɗannan gaban nasa guda bakwai to ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ce a cikin hadisi kudusi ni kuma sai in so shi فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ويده التي يمشي عليها وإن, وإن, وإن سألني لأعطينه idan ka kewa ɗan gaban sai ka zama wani wali a cikin mutane duk sai ka kasance Allah maɗaukakin sarki ya zama jinka ya zama ganinka ya zama kafarka ya zama hannunka abin nufi ba za ka abu sai abin da Allah yake so duk abin da za ka abin da Allah maɗaukakin sarki yake so to wannan shine abin da ake bukata amma idan ka ki kiyayewa ka aiwatar da su ta hanyar da Allah baya so to mutum ya saurari lokacin da su bada shaida akan su yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'maluna za su bada shaida akan ka kafarka da kai wasu abubuwa da ita da hannunka da idanka wallahi a gaban Allah ya tsaya su bada shaida akan ka wannan ko mutum ya san ragowar Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki ya dace da mu wannan azumi da zamu shiga Allah madaukakin sarki ya samu shige shi a cikin sa'a dukkanin falala da alkhairi da arziki da suke ciki Allah ya sada mu da shi Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin bayan da za a yanta Allah madaukakin sarki ya bamu ikon ciyarwa da taimakawa marasa shi dukkanin fituntunu da muke fama da su a wannan ƙasa ta mu Allah madaukakin sarki ya dauke mana su Allah madaukakin sarki ya dauke mana su Allah ya mana maganin su Allah ya taimaki shugabannin mu ya ba su ikon yin adalci akan mu ya nuna musu inda hanya take dokar wajen binta dan al'ummar da suke jagoranta samu salama a ciki Allah madaukakin sarki ya samu dace a qumu ila salati yarhamukumullah الله أكبر